أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجاوزنا ببني إسرائيل البهر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون فرغنا ينزو أن قام مغانا دا فرعون za a gaya mana menene ya faru bayan fir'auna ya hallaka yanzu shi za a za a za a shiga maganan bani isra'ila shi musa ya sha wahala da fir'auna to yanzu an gama halakar da fir'auna yanzu kuma za a faɗi su bani isra'ila menene ya faru tsakanin su da musa bayan halakar fir'auna dama ce a sai rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fa yanzura kayfa ta'malun da suka ce masa kuka su bani isra'ila akan sharrin fir'auna yace ya ubangijinku ya kusa halakar da wannan makiyi naku ya gadar muku da wannan ƙasa ya ga ku kuma menene za ku yi bayan fir'auna din wato wace irin rawa za ku taka bayan Allah ya biya bukata ya halakar da makiyi ya mai da kuku ne masu ƙasa wajawaz na bani isra'ila albara mun tsallakar da bani isra'ila kogi wato kogin kulzum fatu ala qaumin yakufuna ala asnamin lahum suna tafiya suna tafiya sai suka iso kan waɗansu kan aniyawa a wani ƙaulin masu tafsiri waɗansu suka ce a banu lahmin ne suka same su suna bautan dodanni dodannin su suna kama da da shanu wato hoton saniya hoton shanu aka yi musu mutum mutumi na shanu aka yi musu shine suke bautawa to daga nan ne samiri ya lura saboda gaba je kera musu dan maraki yace haza ilahukum wa ilahu musa fa nasi fa atu ala qaumin sai suka tadda waɗansu mutane suka biyo ta kan wasu mutane ya kufuna suna lizimtan tsabi ala asnamin lahum akan waɗansu dodannin su tamasil nasu fa atu ala qaumin ya kufuna ala asnamin lahum qalu sai bani isra'ila suka ce ya musa allana ilahan kama lahum aliha sai bani isra'ila suka sha'awar wannan bautan dodo na bautan waɗannan da suke yi suka ce kai mu samu ma kai mana dodo mana irin wannan irin na waɗannan mutane ga su da dodannin su mu ma kai mana dodo mana wanda zamu rika bautawa an riga an harakar da fir'auna an ba su ƙasa to sha'aninka da wanda ya saba da bauta wanda ya saba ini yana noma a gona randa bai je ba sai ji kansa yana ciwo sun saba da bautan nan yanzu su ne masu mulki su ne masu ƙasa to amma Musa bai je ya karɓo musu littafin aiki ba tukuna a taura to tsakanin wurin nan ne suke roƙon sa wai tunda waɗannan suna da dodanni Musa kar ya bar su haka su ma ya musu dodo kama la mu aliha kamar yadda suke da dodanni qala innakum qaumun tajhaluna Musa ya ce amma ko akwai jahilai akwai jahilai yanzu wanda yake tare da ni ni ko nake tare da Allah wannan mujizozi duk da Allah ya nuna muku a hannuna bai ishe ku sai kun nemi wani Allah banda Allah da muke tare da shi innakum amma ku mutane ne kauman mutane tajhaluna إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون Musa ya ce amma dai ku akwai jahilai wanda yake tare da ni ni ina tare da Allah ina magana da Allah wai ku nemi muku dodo waɗannan su kuke sha'awa ai su waɗannan ma hum fi mutabbarun abin da suke ciki ai halakakken abu ne bautan gunki ko wani abin sha'awa ne har da za ku yi sha'awar bautan gunki abin da suke ciki wani abu ne na halaka mutabbarun ma hum fi wa batilun ma kanu ya'maluna ai aikin banza suke yi bautan dodo ai ba wani abin sha'awa bane قال أغير الله أبغيكم
على غير الله يبيكم إلها ويفضلكم على العالمين هبا بني إسرائيل هبا جاءنا النبي يقول جيكوكين النباوة ينزو ga Allah sai mu bar Allah nema muku wani Allah daban a ghairar Allah a abgikum ilahan ghairar Allah nema muku wani Allah banda wannan Allah wa huwa shi ko Allah shine faddalakum wanda ya fifita ku alal alamin akan dukkan talikai wato Allah ya fifita bani Isra'ila akan dukkan mutane na zamanin su kamun kullowar al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan ba taba samun kabilar da aka zabi annabawa da yawa kamar kabilan bani Isra'ila ba ƴaƴan annabi yaqubu duk dai saboda addu'an annabi ibrahimu ne aka samu wannan abu addu'ar da yayi lokacin da yake ginin kaba wajanna muslimai laka na ummatan muslimatan lak to aka samu annabawa da yawa cikin zuriya shi annabi annabi ibrahim alaihi salam musamman ta bangaren shi ishaq amma shi annabi isma'ilu ya kawo wani abun da duniya bata taɓa samun irinsa ba shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi a zuriyarsa aka samu annabi Muhammadu shi annabi Ismail su ko waɗannan a cikin su ne aka samu annabawa da yawa saboda haka ne yawanci in za a ambaci annabawa ma shi annabi Ismail sai aka yi masa fasali daban wazkur fil kitabi Ismail amma babu wazkur fil kitabi Ishaq sai masa fasalin sa daban saboda isansa cikin zamanin sa kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi Allah fasalakum ya fifita ku alal alamina a cikin talikai wani mutum waɗansu kabila wanda aka zabi annabawa da yawa irinsu ba to wannan shine ya yaudare su har yanzu nan suke rena dukkan halittan Allah suna kiran kansu su Yahudawa wai su ne Sha'abullahi Mukhtar wai su ne zababbun bayin Allah mutanen Allah kenan wanda suka zaba su ba wai kamar mutane sai sun yi sallah sun yi menene sun yi menene suke shiga aljanna a'a su ba abinda za su yi aljanna kawai za su shiga ai su kamar ƴaƴan Allah suke nanu abna'ullah wa hibbahu mu kamar ƴaƴan Allah muke inji su can su Yahudawa da Nasara ai ba wai sai mutum yayi wahala zai shiga aljanna ba shi dai in dai bai yahudi ne ai an gama shi kenan ba zai ba zai je wuta ba al'ahu fadlakum al'alamin wa idza jaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adab يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ جئناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم أتجن أبو بند الله يفيدي تاكو دشيدين يمكو درجة دشيدين كتنا فأكوانا كوانا نني Allah ta'ala ya tsayatar da ku min ali fir'aun daga sharrin fir'aun da mutanensa kwana kwanan nan ne fa Allah ya halakar da su kuna gani a cikin ruwa kuna gani ya so muna kun su al'azabi ai ba za ku mance ba fir'auna da mutane suna kallafawa danginku su al'azabi mummunan azaba na miyagun ayyuka duka fasa dutse ne gine-gine tonon rijiyoyi tonon shadda saran daji duk abu mai wuya dai bani isra'ila su suke yi amma fa ba wai biyan su ake yi ba aikata ne kamar fursuna haka suke a wurin su kibdawa duk Allah ya zo ya yaye muku wannan yasumunakum su al'azabi yuzabbihuna abna'akum yaqtuluna abna'akum suna kakkashe ƴaƴa maza naku lokacin da wani boka ya bada labarin mulkin fir'auna bani isra'il ne ajalin mulkin fir'auna wani namiji daga cikin bani isra'ila to shine duk inda aka haifi ɗa namiji a cikin bani isra'ila to tun daga lokacin aihuwan yaron sai a yanka shi in mace ce kuma sai a batta Allah da ikonsa sai ko aka haifi annabi Musa aka haifi annabi Musa a zamanin da ake yankawa din ga da ta haifi ɗan sai ta gan shi namiji ta yi murna ta ce a ga murna ga bakin ciki za a kashe min ɗana sai Allah ce kada ki bakin ciki wa haina ila ummi musa an radihi fa idha khifti alayhi falqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna raddu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin kar ki ji tsoro kar ki bakin ciki ba wanda zai yanka miki danki ki shayar da abinki fa idha khifti alayhi in ko har yanzu dai kina cikin jin tsoro to nemi akwati ki sa wani kamar auduga ki kwantar da shi ki rufe akwatin ki sa cikin kogi to wanda take tsoron kada dan ta mutu an ce ta jefa shi a kogi ba don da Allah ne ya ga mata haka ba ai ai kamar najiyan ne da jefa shi a kogi da yanka shi duk ɗaya ne amma sai aka ce fa alqini ki jefa shi a kogi wala ta khafi kada ki ji tsoro wala ta zani karki bakin ciki inna Allah yana ga mata inna raddu ilayki zan mayar miki da danki albishirinki ma zai rayu zan babban mutum waja'iluhu min almursalin zan sanya shi daga kin manzanni na Allah ne ke ga wannan babbar mace a cikin bani Isra'ila ma'aifiyar annabi Musa alaihi salam. To ashe Allah yana magana da mata ma a cikin bani Isra'ila an tabbata ku babu mace annabiya dukkan iyakan darajar mata siddiƙanci wa ummu siddiqatun kana ya kula ne ɗan kamar uwar annabi Isa alaihi salamu to amma duk da haka ga dai nassi alqur'ani na gaya mana Allah yayi magana da ita ga abin da yace mata ga abin da yace mata to ashe in Allah yayi magana da wani waliyi namiji a cikin zamanin mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai kamata malami masani mai imani da alqur'ani yayi mamaki ba mata ma an yi magana da su balle maza to wannan kenan sai Allah ya sa ta jefa dan a cikin ruwa kuma da safe sai mutanen fir'auna sai suka tsince shi falta qadahu alu fir'auna yakunu aduwan muhazana suka tsince shi ba su da da shi fir'auna to sai Asiya wato matarsa sai ta ce na yi tsintuwa na yi tsintuwa a kogi da aka ɗauko akwati aka buɗe ko sai ga jinjiri sai ta ce ma dalla ai mun samu da mun samu da fir'auna dai na cikin jin tsoro to sai Allah ya jefa masa farin jini yadda duk wanda ya ganshi ba zai sha'awar a bada shi a yanka ba wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna ala aini istamshi ukhtuka fa taqulu hal adullukum ala man yakfulu farjanaka ila ummika kai taqarra ayna wala tazan shikenan sai aka samu jinjiri a gidan sarki wato fir'auna shikenan sai qurratu aynin li walaka la taqtuluhu wannan ai abun farin ciki ne muka samu abun farin ciki ne muka samu shikenan sai ana neman wanda zai shayar da wannan jinjiri aka nema aka rasa duk duk matar da matan da aka yanka musu ƴaƴansu sun kawo mamansu duk annabi annabi Musa bai karba ba shikenan sai uwarsa ta tura yassa ta je ta yi gangane ko akwai labari inda aka samu wannan yaya abin da aka jefa a cikin ruwa din nan to dama an gaya mata ya kusa aduwun li wa aduwun la dama Allah ya gaya mata babban makiyinsa fir'auna shine zai tsince shi to sai ku aka zo aka samu amma an nemi wanda zai karbi ma wanda zai za ta karbi za ta shayar da shi an rasa duk maman mata ya ki wa haramna alil marada min qablu to sai wannan yarin ce haladunnukum ala man yakfuluhu a zan ba da shawara mu ma an gwarma ko wata mace wanda ita ma danta ya halaka ko za mu kawo ta ita ma a jarraba in ji wannan yar annabi Musa alaihi salam ta ga ki zai kawo ta sai ta je ta ɗauko uwarta ta kawo da annabi Musa da samun uwar sai karɓi mama ya sha ce to yanzu abin da ya kamata tun da Allah sa bai karɓi maman kowace mace ba sai mamanki to yi lada yadda zaki shayar da wannan yaro namu shikenan sai aka bata lada tana tana cin abincin kafiri tana shayar da ɗanta ana biyan ta lada to har dai ya girma a cikin amma ba shi dan gidan sarki ne fir'auna wato ba abin wasa bane wannan matar tana shayar da shi ne to haka har ya girma a cikin gidan fir'auna amma fir'auna jin tsoronsa ina jin tsoronsa da kyau idan wani tsoron ya kama shi wani lokaci sai matar ta ba fir'auna hakuri a ba yaro ne ba yaro bane yaro ne so sai rannan sai ta ce to in ya in yaro ne a ɗauko dabino da wuta a nuna masa mana mu ga me zai ɗauka to da aka kawo dabino da wuta sai Allah ya yi masa ilhamin ya ɗauki wutan ya bar dabinon sai ya ɗauki wutan da hannu sai ya harshen harshensa saboda haka ne harshensa ya zama guragu wutar ta taɓa harshen kuma wannan sai ya zama mu'jiza gare shi har guragun harshen nasa ba taɓa samun wani ɗan adam da ya magana da Allah irin wannan harshen ba ba da wannan ko ta irin mu'jiza ce daban ba a taɓa samun wani annabi mai mulki irin annabi Sulaiman ba kuma babu annabin da aka sa wa sunansa tafsiri irin sa shi Salmanu ne amma da yake mulki ne babban mutum wajen Allah sai aka aka sangara sunan domin saboda ladabi kar ya zama ga mai mulki ga sunansa ma cikakke sai aka ce ba Salmanu ba dai Sulaimanu shi ku wannan harshensa aka sa masa larura don so ya zama ya fi kowa yin magana da Allah in dai ba annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam to sai ya girma gidan Fir'auna ana dai jin tsoron sa Fir'auna jin tsoron sa ya san akwai wani abu to sai rannan yana raba fada yana raba fada sai ya ture shi mai zalunci ba gifte mai zalunci sai ya fadi ya mutu da ya fadi ya mutu sai ya rasa yadda zai yi yace haza min amali shaytan innahu aduwwun mudillun mubin Allah Allah na tuba wannan ka sani dai ban yanke san kai ba shedan ne yayi wannan kuma ka san shedan tsakanin mu akwai gaba akwai neman batarwa Allah ka yafe mini sai Allah ya ce shikenan nayi maka gafara to shike washe gari yazo yana wucewa kuma sai ga mutumin ba shi fada da da wani ya kama fada da wani sai ya ce masa kai din nan dai jiya ma sai ce ah to ka kashe ni ko kamar yadda ka kashe wani jiya sai aka gane sai mutuwan jiyan nan ga wanda ya kashe to sai aka yi ta shawaran ana neman Musa za a kashe shi sai wani ba shawara ya ce waje a rajulun min aksal majid shi qala ya Musa innal malaya tamuna bika yaqtuluka inni laka min nasin fa kharaja minha khaifan yatarqab shikenan ya ba shawara ci kabar garin nan an shawara a fada za a kashe ka duk inda hakan ka za a kashe ka kabar garin nan to shine ya bar gari ya fita yana waiwaye fa kharaja minha khaifan yatarqab yana sauraron ta ina zai zai samu masu kamu har ya je madina din ya je tar da rijiya ana shayarwa da ƴaƴan annabi shaibu har ya je ya zauna gudun hijira shekara goma yana kiwo aka bashi aure ya taso daga gudun hijiran wanda Allah ya ce zai aike shi din ma wajen fir'auna ce ya ubangiji na ai fir'auna da gani na kamun ma in ce wani ya ka aike ni wajen sa ai kashe ni zai yi wa lam alayya zambun fa akafa yaftuluni wato akwai laifi da nayi musu na gudun hijira da gani na ma za su kashe ni Allah ta ba abin da zai faru da ni nake kake magana to shi ne yanzu وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يأكلون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله فيكم إلها وفضلكم على العالمين ألا نندي في في تاكو بني إسرائيل أكن تالكي شين كوكي نيمان هذا كودا وني كوكوتا مسا كبر ونن الله وزنجناكم من آل فرعون Allah nan fa shine ya tsayatar da ku daga sharrin mutanen Fir'auna ya sumuna kun su azabi suna kallafa muku miyagun ayyuka na azaba da kurkuku da wahala da azaba da dauri da komai da miyagun ayyuka duk sun sa ku yanzu Allah ya halakar da ku ya halakar da su ya gadar musu ma da dukkan kamtar ku min jannati wa uyun wa kunuzin maqamin karim kazalika awrasna bani Isra'il da mulkin su da gine-ginen su da kantunan su da zinariyar da komai yanzu ya zama naku Allah ne fa muku wannan yasumuna kun zuwa azabi yaktuna abna'akum wa yastansaakum suna kashe muku ƴaƴa maza suna yankewa ƴaƴa mata kuma suna barin su su rayu saboda labarin da aka bashi cewa wani dan bani Isra'ila ne sababin halakar mulkin sa wa yaktuna abna'akum wa yastansaakum wa fi zalikum a cikin waɗannan abubuwa guda biyu da tseratar da azabar da suke yi da suke muku da kakkashe ƴaƴanku da kuma tseratar da ku da aka aka halakar da wannan fir'auna wato ya ishe ku abin jarraba bala'un min rabbikum azim fa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'una wato abubuwa masu dadi masu dadi Allah ya jarrabe su da su abubuwa masu ya masu ya Allah ya jarrabe su da su ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي أربعين ليلة فقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين yanzu an yi sabuwar gwamnati yanzu bani isra'ila suke da gwamnati amma ba littafi na constitution to sai Allah ya gaya Musa ka zo zan baka littafi wanda za ka hukunce hukunce da shi amma ka je ka shirya kai azumi na kwana talatin bayan ka gama kwana talatin ka zo mu gana da kai a wuri ka za a ɗori sina zan baka littafi wanda za ku je ku yi aiki da shi dama in sabuwar gwamnati dole sai an shirya yadda za a gudanar da gwamnati to gwamnatin fir'auna dai ba ta da littafi dama shine an rabbukum lali to yanzu wannan gwamnati ta Allah ne za a ji umarnin Allah menene yace a yi menene yace a bari a tsakaninsa da bayinsa tsakanin bayinsa da junansu duk za a ji da hukunce hukunce da mu'amaloli da kaffarori da komai za a ji a cikin wannan littafi wanda Allah zai kawo ya ba Musa ya kawo wa bani Isra'ila su aiki da shi to zai ce ka je kai azumi na kwana talatin ka shirya in ka gama ka zo za mu gana da kai zan baka littafi a shi ainihin annabi Musa wajen Allah zai bashi wani abu sai da aka rubuta mai yan boko suke kiransa appointment ne appointment kwana talatin bayan kwana talatin ɗin ma sai ya yi azumi tukuna annabi yana bacci aka aiko da abin hawa aka ce tashi ka hau ba a bashi ko kwana ɗaya balle kwana talatin balle azumi yana bacci a harami aka zo masa da buraka aka ce bismillah Allah yana kiranka subhanallazi asri bi abdi layla min masjid harami ila masjid aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir shi ba ba buga masa lokaci ba kawai bai sani masa ga ga dabba maza maza ga jibril Allah yana kiranka aka tashe daga bacci aka tafi a dare ɗaya aka je aka dawo a cikin dare da aka ji aka gama komai aka yawace yawacen sammai da komai aka wuce hujubai aka wuce al'arshi aka je ko ina da ko ina aka yi rangadi cikin aljanna aka yi rangadi cikin wuta aka dawo a cikin dare dan lokaci kan gani annabi kenan sallallahu alaihi wasallam sha'anin sa ba irin sha'anin sauran annabawa amma shi annabi Musa an bashi lokaci je ka sai kai azumin watan zulqida gaba ɗayan sa ka gama azumin zulqida duk wannan watan kai azumin sa kwana 30 in ka gama ka zo ka karbi littafi malamai sun ce dama shi Allah ya sani kwana arba'in ne wato ga zulƙida ga layalin ashir wal fajr wa layalin ashir ga kwana goma na na zulhajji za a haɗa masa ne su zama kwana talatin kada a bashi su gaba ɗaya wato ya zama kamar sun masa yawa sai aka bashi wata guda kuma an sani wani abu zai faru a ƙara masa kwana goma wannan zulƙida wanda Allah ya ba annabi Musa ganawa da shi abin mamaki yawancin umra wanda annabi ya guda hudu yawanci a cikin zulhijja yayi su a cikin zulhijja din yayi umrarsa shi da ma zulhijja an ajiye shi ne tuntuni tun zamanin da ya zama lokaci ne ba yaƙi ciki ba faɗa ciki an haramta tun zamanin jahiliya babu faɗa sai ibada a cikin wannan wata domin ana shirye-shiryen tafiyan haji sannan kuma aka maida zulhajji shi ma lokaci ne watan da babu faɗa a cikinsa domin mutane na haji tun daga zamanin jahiliya ba yaƙi ba faɗa ko mutum ya ga wanda ya kashe ubansa a cikin wannan watan to ba zai taɓa shi ba sai dai watannin guda guda uku sun ƙare to watan zulƙida shi ana shirye-shiryen haji ba yaƙi ba faɗa watan zulhajji wata ne na mai alhurma na biyu wanda cikinsa ne za a yi hajji ba yaƙi ba faɗa watan almuharram cikinsa ne za a kokkoma gidaje kowa zai koma cikin garinsu a cikin aminci ba yaƙi ba faɗa sai kuma guda ɗaya wanda yake fardo shine rajab shi kuma an yi wata shida ai ya kamata rabin shekara yayi a zo ayi umra a sake komawa to watan shi ma a bashi alhurma ya zama babu fada a cikin sa saboda haka ne inna iddata shuhuri inda Allah ashara shahran fi kitabillahi ya ma khalaqa samawati wa minha arba'atun hurum wata hudu ne wanda suke masu alhurma wanda ba a yaki cikin su manzo Allah na ce salasatun surdun wa wahidun fardun guda uku suna bin juna ne daya kuma yana can an sa shi can tsakiyar shekara to sai da watan zulkida ya kare annabi Musa yau wata ya kare azumi ya kare yana shiri zai gana da Allah sai ya kurkure bakinsa ya goggoge bakinsa ya gyara ya gyara bakinsa saboda kada ya je wajen Allah bakinsa yana warin in warin azumi din nan daga zuwan sa wajen Allah sai Allah ce wa ka goge bakinka ai shiga musulunci zo ai wa ka goge bakinka wa ka kurkure bakinka ai wato warin bakin mai azumi a fadan Allah kamshin sa yafi kamshin kowane turare to tun da ka goge bakinka to ka je ka ƙara azumi guda goma amma kar ka sa kurkur bakinka zo sannan aka kuma sunna ta zo tana kusa ko to ta ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ashhadu anna isa anna isa abdullahi anna isa abdullahi wa rasuluhu abinda kika faɗa cikin wannan larabci kin ce kin tabbata tun daga zuciyarki har bakin ki kin yadda Allah shi kadai ne Allah shi kadai ne abin bauta ba shi da abokin tarayya shi yayi mu shi yayi komai yayi kowa kuma kin ce kin tabbata annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan addini da muke bauta Allah da shi kuma kin ce kin tabbata Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne yanda kowace mace in ta samu ciki ba mijinta ne yake kera mata jinjiri a cikinta ya sa masa rai ba Allah ne ke kera wannan jinjirin ya sa masa rai ya fito da shi to haka Allah ya kera wannan babban jinjiri a cikin Maryamu ya sa masa rai ya fito da shi ko ba abu mamaki bane Allah ya mutum bashi da uba ya taba wani mutum bashi da uwa bashi da uba ma shine Annabi Adam Annabi Adam bashi da uwa bashi da uba ita Hawwa ba ta da uwa shi ba abu mamaki bane Allah ya Isa yana da uwa kurum babu uba kin yadda Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne da abin da yake faɗa kin yarda da shi to alhamdulillah kice alhamdulillah kin zama musulma yanzu duk abin da ya zama dole akan musulmi ya zama dole akan ki zaki je ki wanka akwai sallah biyar kullum yan uwan musulmi za su gaya miki kuma ba za ki sha ruwa ba sai rana ta fadi in dare yayi zaki niyyan za mu karasa wannan azumin wannan wata tare da ke kuma Allah baki dukiya ki zakka Allah baki daman ki je haji yanzu duk abin da ya haramta ga musulmi ya haramta gare ki kaman cin naman alade kaman shan giya kaman abubuwan duk da musulmi ba sa yi kuma wannan irin wanka da zaki in kin kwanta da mijinki dole sai kin yi wannan irin wanka sannan ki alwala sannan ki sallah kuma akwai wani jini da yake zuwa mata yawancin su a kowane wata wannan jinin haila ake kiransa idan ya zo miki sai ki bar sallah sai ki bar azumi ba za ki kwanta kuma da mijinki ba sai wanda ya yanke ki yi wanka irin wanda zaki yau din nan sannan ki kama sallah ki kama azumi in azumi ya wuce za ki biya azumin da kika sha a lokacin jinin nan ko nawa ne amma ba za ki biya sallah ba menene foma nim naki BC wani suna ta take su yanzu Ruqayya Ruqayya babban suna ne sunan sahabiya yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a miƙa mata turmi a tamfa da littafi muna yi miki murna Ruqayya وهو فضلكم على العالمين وإذا جاءكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستنساكم في ذلكم بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وعدناها بأشر سي الله يتكا مسا كوانا قوما يتتو كجيك ساكن أزمين كوانا قوما سزم كوانا أربعين كينان كذو ذاك كربي للتافي سنة أن موسى يقوم يأزمين كوانا قوما سوني كوانا رانا رانا ذو الحج رانا رانا رانا لي كينان يجي يسعد الله يكربي ونن للتافي na التوراة kamun a yi haka ran da Allah ya halakar da fir'auna wannan ranan ashura ne ranan ashura ne suka fito rannan annabi Musa ya ya umurci mutanen su azumin wannan rana saboda murna da godiya wa Allah annabi ya koma Madina ya tada Yahudawa suna azumin wannan rana ya tambaye su don me kuke azumin ashura suka ce ranan ne Allah ya halakar da fir'auna ya tsayatar da annabi Musa da jama'a saboda haka muke azumin ashura don mu gode wa Allah kullum ranan in ta kewaye muna yin azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu ne ya kamata mun fi kowa kusa da Musa da jama'arsa akan ku mu ma za mu yi azumin wannan Ashura to wannan azumin Ashura kenan ashe kenan tunda muke taimakon annabi Musa da bani Isra'ila murnan kewayowan Ashura muna yin azumi yawancin mu ashe kenan ranar aihuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya kewayo in mun bayyana wata murna ashe ba wani abin mamaki bane balle annabi ma da kansa yana cewa da aka tambaye dan me kake yin azumin litinin da yawa yakan ce zalika al-yawm allazi wulidtu fi wannan ita ce ranar da aka haife ni a cikin ta ya karbi littafi kenan yanzu wa qala musa li akhi harun akhbirni fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabila al-mufsidin to shikenan da Allah zai zai ce annabi Musa in ya gama azumi ya je wajensa to sai annabi Musa ce to Haruna da yake wannan annabci namu ne da ni da kai ko da yake ni ne jagora a ciki kai mataimaki ne to ya kai ka lura mana da mutanenmu ka rika nuna musu abin da za su yi da abin da ba za su yi ba kai ne khalifa na a cikin mutane na ka lura da su da kyau kamun na je wajen Allah in dawo inda Allah ya ce mu sadu da shi to annabi Musa ya tafi wajen Allah wajen ganawa da Allah wajen karban wannan littafi to da kwana ya ce kwana talatin zai yi bayan kwana talatin zai dawo to sai aka kwana talatin yayi bai dawo ba shikenan sai su waɗannan samiri na gaya muku a cikin karatun da ya wuce su bani isra'ila sun karbi kayan ado na kiddawa duk yana hannunsu yana tattare to sai samiri ya dauki wannan abu dama makeri ne sai ya kera musu irin bujimin da suka gani ana bauta masa can a da wanda annabi Musa ya hana musu ya ce musu da suka ce ya musu dodo suka ce na dodon da ba an ce muku na shanu ne to sai ya kera musu wata saniya ta karfe wannan karafin da aka dauko ya narka ya mai da su kaman bujimi to ya dauko lokacin da za a halakar da fir'auna shi samiri ya saba da jibrilu tun yana karami domin shi ne ya goye shi shi samiri to jibrilu yana ganin jibrilu sai ya ɗauki ƙasar kofatin dokin jibrilu to da yake shi jibrilu shine ruhul amin to duk inda ya taka abin zai yi rayuwa to sai ya ɗauki wannan ƙasar sai da ya kera maraƙin sai ya zuba ƙasar a cikin bakin maraƙin sai maraƙi ya kuka irin na saniya kamar abu mai rai to bayan kwana talatin ya ƙare musa bai dawo ba sai samiri ya nuna musu ai ba ku ga Musa ba ko ai ga Allah da yake nema ai ga Allah da yake shi ya tafi neman Allah ga Allah anan shikenan sai dan marge ya kuka shikenan sai suka bauta wa dan marge wannan dan wai shine Allah su a cikin kwana goma kawai a so sai suka ce sai ce haza ilahu kuma ilahu Musa fa nasiyahu fa nasi wannan shine Allah to shikenan sai suka suka yi Haruna yana faɗa don Allah jama'a don Allah don Allah alamir wannan la yukallimu wala yadin sabila don Allah wannan to allura ne guda bakwai tsawon su saɓi goma sha biyu biyu to guda bakwai ne su ne aka yi kamar subu'u subu'u na a taura ɗin to da nan musa ya dawo da waɗannan alluna ya kawo musu littafi daga Allah kenan wanda za su aiki da shi sai ya tadda suna bautan dodo sai ransa ya ɓaci da ransa ya ɓaci ya gazaban asiwan sai ya kama gemun ɗan uwansa da gashin ɗan uwansa zai yi mari sai ya ce don Allah kada ka bani kunya don Allah kada ka bani kunya wallahi kada ka me yasa ka bari suna bautan dodo me yasa ka bari suna bautan dodo sai ce wallahi me yasa baka biyo da jama'a ba yace lokacin in nace su biyo ni to za su rabu kashi biyu wannan za su zauna akan dodo za ce akifina hatta yarje ilaina musa ba wanda zai raba mu da wannan Allah sai da Musa da kansa iya zo ce mana ba shine Allah ba to abin da suka rinjaye ni kenan kaman ma za su kashe ni ba lokacin da ke hana su kar ka sa amin dariyan keta kamar yadda zai zo nan gaba to shi kenan sai ya fushi bai san ma lokacin da ya jefar da wannan adunan ba har ya mance ma adunan ne daga Allah sai suka kakkare to shi kenan kamar yadda zai zo nan gaba
ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنزل إليك قال لن تريني ولكن انزل إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تريني فلما تجلي ربه للجبل جعله دكا وخر موسى سيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين شكرا موسى يزو يزو إن دعك شيء الله تو شي martabar Musa ya sadu da Allah ko a gindin dutse janibi ɗuri laimani ko ta ta shajarati martabar manzon Allah sallallahu alaihi sai ya wuce sai ya wuce sammai ya wuce hujubai ya wuce komi da komai ya sadu da Allah a wurin da ba komi ba kowa sama da sama yake saduwa da Allah shi ko martabar zunnuni annabi Yunusa shi ko sai ya nitse cikin kogi can can cikin kogin ma cikin duhu cikin duhun ma cikin cikin kumbin kifi can sai sadda Allah sai ka je na magana da Allah a ce ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin shi ko can sai sadda Allah can cikin cikin kogi cikin duhu cikin cikin kumbin kifi shi ko annabi Musa a fili a gindin bishiya ko a gefen duri sina a fadan ma ja Musa ya mika cina wa kallamahu rabbu sai Allah ya masa magana kan yadda ya masa alkawari wa kallamahu rabbu qala rabbi arini anzulika da yaji dadin Allah wato maganan Allah ba wai kunne kadai yake jin maganan Allah ba ta ko ina jin maganar yake ba harafi ba sauti sifa ce ta Allah kadimiya da ya magana da shi yana ji daɗin magana yace Allah kamar yadda nake jin maganan nan naka ka nuna mini kamar an ganka qala lan tarini Allah ce har abada ba za ka ganni ba ma'anan wannan shi ainihin waliyai ma manyan waliyai ma ba mahajubai bane ne ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد duk abin da ka duba yana nuna maka Allah Allah yana nan duk abin da ka duba komi ka duba yana nuna maka Allah yana nan kuma Allah yana ce huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin shine a bayyane ba abin da zai iya rufe shi kuma shine a boye ba abin da zai iya ganin sa az-zahir shine a bayyane ba wani abin da ya isa rufe Allah az-zahir laysa waqahu shay'un shine al-batin wanda yake boye ba abin da ya isa ya gan shi subhanahu wa ta'ala kuma ina gaya mana ma kunna ga'ibin ni ba boye nake ba to yace amma ba za ka gani ba saboda amma rashin ganin naka ta wajen ka ne ba ta waje na bane domin ainihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai yake da wannan martaba yaga Allah ba a cikin hijabi na sunaye da sifofi ba amma sauran duk wanda zai ga Allah kamar su annabawa din to za su gan shi cikin hijabin sunaye da sifofi ne ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وهي نو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذن ما يشاء to sai ya ce ba za ka gani akan yadda kake so din ba wala tamar yatimi wannan dukiya ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganin Allah la tudriku al-absar huwa yudriku al-absar huwa al-latiful khabir to shi yana so ya ga Allah shi annabi Musa Allah ya nuna masa ya nuna masa ya nuna masa kansa a cikin ahadiyarsa qala sai Allah ya ce lan tare ni walakin unzur ila jabali fa istaqarra makanahu fa sawfa tarini amma dubi wannan dutse idan dutsen nayi tajalli a kansa idan ya zauna ba abin da ya same shi to ashe kenan zaka iya gani na to sai ubangiji ya tajalli akan dutsen sai dutsen ya rugurguje ya rugurguje ya zama gari annabi Musa kuma sai ya sume ya sume saboda tajallin da ya gani falamma tajalli rabbul jabali ja'alahu dakkan sai ya mai dutsen dandakakke wa kharra Musa sayiqan nan da nan sai annabi Musa ya fadi ya zama sumume falamma afaqa da dai annabi Musa ya farka daga wannan suma nasa qala rabbi falamma afaqa qala inni tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minina da ya tashi ce Allah Allah na tuba na tuba karka karka karka karka dauke ni da cewa na yi laifi na roki abinda baka mi kamar yadda Allah din ko an dangana wani annabi laifi kamar yadda Allah din ko an dangana wani annabi laifi kamar yadda zaka ji a Qur'ani an ce wa sai Adamu rabbahu faghawe to wannan maganan sa bai tsakanin sa da Allah ba irin maganan mu tsakanin mu da Adam bane shi Allah ubangiji yana da iko ya ga wa bawansa duk abin da ya ga dama amma tunda muka ji mu mun rike inna Allah hastafi Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin abin da baya canjawa Allah ya zabe su ya ba su isma wato ya kiyaye su ba za su yi sa'o komi kankantar sa'o ba za su yi ba kuma in Allah ya faɗa musu wata magana mai kama da wannan to wannan tsakanin su yi da shi ne ai Allah yana gaya annabi ma fa in fa'a innaka idan min az-zalimin wai zai faɗa mana Allah wannan banda Allah to saboda haka su annaba ba sa sabon Allah mutanen da suke neman su fada cikin babban laifi wai Adamu ba annabi bane wai suna jin tsoro tun da annaba ba sa sabo ga qur'ani yace wa asai adamu rabbahu fa gawe to ya za su yi da wannan ga su tuɓe masa annabcin don su samu daman dangana masa wannan sabon a'a annabi adam annabi ne wannan abubuwan da suka faru din dama Allah yana nuna mana ne kamar mutumin da yake da takalmi irin na danko har har gwiwa sai ya fada cikin tabo mai najasa tabo mai najasan ko ya zo masa har rabin kafa har rabin kafa sanan kusa da kusa da kasa da gwiwa to da muka da yazo sai muka ga ya ce yana wankewa yana wanke takalman mu ko in za mu shigo wurin ko ba mu takalmin tunda muka ga ya wanke shi ma balle mu kenan ko shi aka ga shi abun bai taba shi ba ta saboda haka Allah yana yi ne wurin jarrabawa su annabawa yana yin su ne wurin jarrabawa to tuttule ka da ya faɗi saboda ita ce hanya dama shi su annaba Allah ya fi son su akan kowa inna Allah yuhibbu tawwabina Allah yana son masu tuba ya fi son su akan kowa saboda haka Allah yana son masu tuba saboda haka mu ma mu rike tuba tuttule ka wa ana awwalul mu'minina ya Allah ubangiji na tuba maka ni ne farkon mu'minai a cikin bani Isra'ila domin ni ne ka aiko zuwa ga bani Isra'ila da gidawa قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين sai ubangiji ya gaya musa ai ba komi ba laifi kai balle ba laifi karka damu ba laifi kai ba kala ya musa in nisabaitu qalan nasi ai Musa kada ka manta tuntuni ai na riga na zabe ka akan mutanen bani Isra'ila in nisabaitu qalan nasi bi risalati na baka aikana wa bi kalami na baka magana kana magana da ni ai na baka abubuwa mai yawa ko wannan abin suna nan ya Musa in nisabaitu qalan nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataituka wa kun min shakirin wato ka rike abin da na baka ka kiyaye shi ka gode mini akan abin da na baka wato Allah ya bashi manzanci ya ba shi magana da Allah kuma ya zaɓe shi ya fifita shi akan annabawa da yawa domin a cikin dukkan halittan Allah babu kan annabi Musa sallallahu alaihi wasallam to daga shi sai annabi Ibrahim daga shi sai annabi Musa din shine zai zo lamba na uku daga shi sai annabi Nuhu sai annabi Isa shine cikamakin su ainihin ulul azmi na rusuli guda hudu wanda annabi ke shugabantar su sannan kuma sauran annabawa su shigo yace waɗannan darajoji da na baka ka rike su ka gode mini akan abin da na baka akatamna lahu وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وامر قومك ياخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سوريكم دار الفاسقين malamai suna tambaya me Allah ya ba annabi Musa abubuwa da yawa ba taɓa samu wanda ya magana da Allah da yawa irin annabi Musa ba sai ka ce to baka ga bala'in da aka sa masa ya fi na kowa ba ai ba wanda aka gaba shi da mugun mutum ko miyagun mutane kamar Musa ya sha wahalan babban mutumin nan Fir'auna da Hamana da Karuna ya sha wahala dukkan rayuwarsa shi a cikin wahala ya yi ta saboda haka Allah ya saka masa da irin wannan munajati da jin daɗin yin magana da Allah da ganawa da Allah saboda haka ne wato dama su bala'o'i su ne abubuwan da mutane suke hawa su samu biyan bukata na darajoji albala na hiyar matsaya gurgudun fara'in mutum gurgudun tafiyar saurin Allah yanzu kaga in mutum zai yi tafiya to lalle yana da mota zai nemi fetur fetur ba ruwan alheri bane ruwan bala'i ne to gurgurun tafiyarsa gurgurun yawan fetur din da yake nema in tafiyarsa kadan ne fetur kadan in tafiyarsa da yawa to ruwan bala'i din da yawa zai nema kuma in motar in motar karama ce wannan in babba ce to fa fetur din sai drone za a nema in ko wani inji ne babba to drone drone din da yawa za a nema gurgurun yadda darajar mutum gurgurun bala'o'in da suke bin sa in kaga gida an sa bindigogi da mutane suna tsaye suna rike da bindigogi suna da akwai alheri da yawa cikin gidan wato in kaga mutane ko sojoji ko yan sanda suna rike da bindigo kofar wani gida to akwai alheri da yawa cikin gidan ko dai mulki ne a ciki ko dai kuɗi ne a ciki amma in ba komai ba komai saboda haka bala'o'in annabi Musa suka yawa fifitan da Allah ya bashi kuma ta yawa saboda haka Allah ke cewa ma'uzi ahadu misla ma'uzitu irin dukkan bala'o'in da annawa suka sha ni ma Allah ya tara mini irin su har ma babu irin nawa sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wa katabna lahu bil alwahi min kulli shay'in mawta tafsilan li kulli shay mun rubuta masa wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in mau'izatan wa tafsilan li kulli shay'in an bashi allunan nan guda bakwai ne to anan kamar yadda ya nemi ganin zatin Allah yayi kama da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da yadda istifa'insa yake da yawa a cikin annabawa nan ma sai aka ga kamar an bashi wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in to yazo ta zo kusa tana jin wasa ta ce la ilaha illallah ta ce la ilaha illallah ta faɗa? to ta faɗa ta ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abinda kika ce tun daga zuciyarki har bakinki kin yarda Allah shi kadai ne ba shi da abokin tarayya a cikin mulkinsa komi nasa ne shi ne mahalicin komi da komai kuma shi ne aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan sa ne manzon sa ne ya zo da wannan addini kuma kin yarda Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne yadda Allah ya ya halicci kowane jinjiri ya sa masa rai a cikin uwarsa ba mijin matar ne yake kera jinjirin ya sa rai ba Allah ne yake kera wannan jinjirin ya sa masa rai to haka Allah ya kera wannan babban jinjiri a cikin Maryamu ya sa rai kuma ba abin mamaki bane a wurin Allah shi yayi mutum yana da uwa ba shi da uba domin ya taba yin wani mutum ba uwa ba uba ma shine annabi Adam kuma yayi wata mace da uba ba uwa ita ce Hawwa ba ta da uba ki yadda da abin da duk kika faɗa na kadaituwan Allah da manzancin manzon Allah ki yadda da Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne to alhamdulillah kin zama musulma yau dukkan musulmin duniya yan uwanki ne da abin da ya zama dole akan musulmi ya zama dole akan ki zaki wanka ki sallah biyar kullum za a koya miki da zaki kuma daga yanzu ba za ki sha ruwa ba sai rana ta fadi ki niyya mu karasa wannan azumi tare da ke Allah baki dukiya ki fidda zakka Allah baki daman ki je haji kuma duk abin da musulmi ba sa yi ba za ki ba kamar su cin naman alade kamar shan giya kamar sauran abubuwan da musulmi ba sa yi kuma wannan irin wanka da zaki yau idan kin kwanta da mijinki dole sai kin yi irin wannan wanka sannan ki alwala ki sallah kuma akwai wani jini da yake zuwa mata a cikin kowane wata yawancin su sunansa jinin haila wannan jini in ya zo za a bar sallah za a bar azumi ko ba za a kwanta da miji ba a cikin wannan jini sai jinin ya yanke ki wanka irin wannan wankan da zaki irin sa zaki kuma ki sallah ki azumi azumin da zaki sha a wannan lokaci cikin wannan lokacin jini zaki lissafa su bayan sallah sai ki biya amma ba za ki biya sallah ba menene sunan ki na da na Mary Maryam kenan Maryam kenan kin ji ko shikenan sunan ki Maryam babu canji alhamdulillah muna miki murna a bata da zani muna miki murna Maryam yake ka tambaya ga littafi nan wa katamna lahu bil wahyi min kulli shay'in mawidatan wa tafsilan li kulli shay wato mun rubuta masa komai da komai cikin wannan littafi wannan alluna na wannan littafi min kulli shay'in komai da komai kamar sai yayi kama da namu ma farradna fil kitabi min shay tamma da yayi da yayi fishi ya jefar da alluna sai ka karere sai aka dauke guda shida aka bar daya to mau'izata wa tafsilan li kulli ma wanda wanda wa katabna lahu fil min kulli shay'in dinnan sai aka dauke su aka bar masa wasu hukunce hukunce domin kada littafi kama da alqur'ani cewa ma farranna fil kitabi shay wa mau'izata wa tafsilan li kulli shay fa khudha bi quwwatin ka rike wannan littafi wato ba abin da babu a cikin littafin da kayan wa'azi da hukunce hukunce da kayan ibada komi da komai yana cikin wannan littafin to shine zama littafin hukuncin bani isra'ila a zamanin annabawansu inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur ya kun yan nabiyyu alladhina aslamu lil ladzina hadu war rabbaniyuna wal habaru mastubizu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada'a fala tashawun nas wa khshawni dukkan annabawan bani isra'ila bayan annabi bayan annabi Musa alaihi salamu to da wannan littafin suka yi aiki har lokacin bayyanan annabi Dawud aka bashi zabura to zabura babu hukunce hukunce sai dai wa'azozi yawancin littafin hukunce hukunce akan koma cikin wannan littafin ne ha kuma har annabi isa ya zo aka bashi injila to injila hukunce hukuncenta ba su kai kaman shi wannan attaura ba ita wannan attaura ba saboda haka yawancin hukunce hukuncen su su nasara ma daga attaura suke daukowa wanda ba a soke daga cikin littafin su ba saboda haka suke kiran attaura din tsohon alkawari su kira injila kuma sabon alkawari وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وعظي وتفصيلا لبيان لكل شيء وهدى ورحمة كما للتافي لنا شريعة للتافي لنا نتوسعي نومي شريعة لنا سجنزة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون فخذها بقوة فخذ كريك وانا للتافي بقوة دكارفي wa murka maka ya khuzu bi ahsaniha ya Musa ga littafin da na baka ka rike wannan littafi da ƙarfi fa khuza bi quwwatin wa murka maka ka murki bani Isra'ila su ma su rike littafin da ƙarfi bi ahsaniha su yi aiki da mafifici mafificin abin da yake ciki domin kowane littafi za a yi hukunci guda uku a cikinsa akwai mai tsanani akwai matsakaici akwai to daga baya sai a kawo emergency wanda in wuri ya ɓaci ga yadda za a yi kamar yadda muke cin mushe in wuri ya ɓaci muke sallah a zaune in wuri ya ɓaci to ya hasani ha su rike mafi kyau wato su bar ruksa su ɗauki azima a cikin kowane lamari fa kuza bi quwwatin kamar yadda qur'ani ke ce mana alladhina yattabi'una alqawla fa alladhina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsanahu fa kuza bi quwwatin wa amur qaumaka ya khuzu bi ahsaniha ka ga mutanen ka su aiki da mafi kyau na cikin attaura saurikum daral fasiqin da sannu zan nuna muku gidajen kafirai waɗanda suka saba wa manzanni waɗanda aka halakar da su سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين سأسرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين wannan ubangiji yana gaya wa kowa da kowa ne kamar idan mutane sun yi mamaki me yasa Allah ya nuna wa fir'auna abun mamaki na maciji da sanda amma ya tsorita ya ya ya ce a ɗauke a ɗauke zai tuba a ɗauke a ɗauke zai tuba an an ɗauke din bai tuba ba sannan aka yi biyar da bala'o'i iri iri sai ya ji tsoro ya ce a ɗauke a ɗauke zai canja ra'ayi zai tuba sannan bai tuba ba ubangiji ya ce ai haka nake sa asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi min ghairi alhaqi duk mutumin da yasa girman kai a zuciyarsa to sai in juyar da ayoyi na duk abin da zai ba wani mutum mamaki ya ji tsoro ba zai ji tsoro ba duk abin da wani zai gani ya tuba shi ba zan nuna masa ya gashi ta hanyar da zai tuba ba wato shi ainihin shedan abokin gaban mu ne mu musulmi mutan adam gaba daya ko kafiran ma bai bar su ba wanda suke cikin addinin nasa da ra'ayinsa ma kullun yana hada su fada saboda ƴaƴan makiyinsa ne adam bai bar su ba balle mu ga kiyayya da muka gada tsakaninsa da iyayen mu adam ga kuma kiyayya na sabanin addini muna son Allah muna son addinin Allah shi baya so ai haka to saboda haka ne idan ka tashi zaka nemi wani abu na duniya na duniya to sai shedan ya zo ya taimaka waswasi ya taimaka waswasi sai ya nuna maka wannan abu zan taimaka maka za ka same shi amma ka sayar min da addininka gaba ɗaya nuna maka wanda za ka yi bukata za ta biya irin wannan ne kake ji in wani ya sa wani abu a gaba ko na harkar siyasa ko na harkar samun kuɗi ko na harkar samun sarauta ce wallahi wannan abu yanzu wanda ya dame ni in aka ce mini ga abin da zan yi in samu abin komai munin abin zan yi to sun daidaita sun daidaita da shedan ke wannan abin zai samu amma fa ka sani ni wannan abin da ya same ni na samu wannan irin girma ta halakar da mutane sai da ya rasa addininsa ba to kai ma sai ka kawo addinin ka mun ajiye nuna maka hanyar da bukata za ta biya to idan mutum kafiri ne sai ya daga ba daya ya bi shi sai yadda yake in ko musulmi sai ban yadda ba ya zan in bar addinina ina musulmi in bar addinina don samu duniya don abin duniya to ba haka ba in ba za ka iya barin addinin ba ka bani jinginan hankalinka ka bani jinginan hankalinka da zuciyarka ba ki yake amma jingina to in ya karbi jinginan nan to in kai ka ga wani abu da idonka na hankalinka gashi abu ne na wa'azi amma kai ba za ka wazantu ba saboda hankalinka yana wurin jingina shedan ya karba zai baka duniya ta mulki ko zai baka duniya ta kuɗi amma ba za ka fasa sallah ba ba za ka fasa azumi ba amma mugun aikin da aka ce ka yi wannan abin zai yi sai ka yi shi saboda hankalinka da imanin suna wurin jingina ne wajen shedan baka jefar da addininka ba amma ka bada jingina saboda haka mutane su mai da hankali irin abubuwan da suke faruwa na yanzu din nan ana kashe mutane ana ɗiban kayan jikin su wai za a yi tsafi a samu kuɗi ko za a yi tsahi a shiga wani secret society don a samu mulki ko a samu suna a duniya ko ka samu duk abin da kake so za ka iya yi to wannan duk shaidan ya riga ya gama da mutum ko kana sallah in ka shiga cikin waɗannan irin abubuwa to ka shaidan ya gama da kai kuma zai kai ka gidansa a'udhu billahi kuma gidan shaidan kowa ya sani ba aljanna bane wuta ne Allah ya kiyaye mu a mai da hankali kwarai da gaske shaidan makiyin mu ne yana shirya mana hanyoyi masu muni akwai tambayoyi ko to
Muhammadu Sadisu Abubakar ajeje Lagos yana so kai ma Shehu Ibrahim addu'a da harshen ka mai alfarma.
radiyallahu anhu Allah ya yarda shi Ibrahim Allah ya ba mu albarkacin sa Amin. Daga wakilan ɗalibai na jami'ar Maiduguri dukan ɗaliban wannan jami'a suna maka suna mika fatansu na alheri ga shehi kuma suna roƙon shehi ya musu addu'a daga mukaddamin su na ɗalibai wannan jami'a Muhammad Sani Dabo.
ina musu addu'a mutanen ɗalibai musulmi na Maiduguri Allah biya musu bukata musamman waɗanda suka shirya daidai wanda suka zo suka suna mana murnar wannan tafsiri Allah musu albarka Allah saka musu da alheri Allah ba su jarrabawa ya mai da su manyan gobe masu riƙon amana a Najeriya barka annabi sallallahu alaihi wasallam musu albarka Allah karfa imanin su barka annabi sallallahu alaihi Na'am. Sai tambaya daga Shehu Usman Rigacikun. Bayan haka ina roƙon malam ya yi mana bayani shamili akan zancen nisabin zakka musamman na zakka domin na ga yadda kullum akan ce wannan shekara nisabi ya zama kaza baɗi za ka ga nisabi ya canza to yanzu alal misali ina da kuɗi ina da kuɗi da ya isa a fitar masa da zakka a cikin wannan wata na azumi kuma sai na aje su har suka shekara guda amma kash
to mille kafin sauran shi dai zakka ita zakka wato kuɗi in sun kai zakka za a fitar da zakka abin in ya kai zakka za a fitar da zakka dabbobi in sun kai zakka za a fitar da zakka idan mutum ya yi kuskure cikin fitar da zakka ya fitar da zakkan kuɗin da basu isa zakka ba yana da lada a wurin Allah amma musamman in ya yi kuskure har kuɗi sun kai zakka yana tsammanin basu kai zakka ba to wannan ya shiga wahala saboda haka in mutum ya ga yana da kuɗi da yawa dai ya fitar da zakka
sai dai sadaka wata mata na so a yi ma- a yi mata addu'a mijinta ya mutu Allah ya ba Allah ya ta wani jika mita mijin.
miji Allah ya jika mijinta Allah ya bata wani mutumin kirki dukkan marigayen musulmi Allah ya jikan su Allah ya musu gafara Allah ya mana gafara Allah ya jikan mu Allah ya jikan iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu malamu Allah saka wa shefunan mu da ali akwai saura ne sauran lokaci Ah, bismillah wata ta aiko da sadaka ya wa iyayenta Allah addu'a ya jikan iyayen da mijinta ta. Albarka.
wani aiko da sadaka yana son a yi masa addu'a Allah ya jikan mu duk gabaki da alijan musulmi marigayen mu gabaki da Amin. Sai tambaya- ina tambaya ne kan ya halatta mutum idan ya zo karatun fatiha a cikin sallah ya ce mai alhamdulillahi wato ba mai hamdu ba a- ba a karanta fata da mai alhamdulillah a sai dai in an koro duk daga daga bismillah ba kamar yadda mutum ba zai ce ni rahmani ba kawai zai faɗi arrahman sai ce ni rahmani ko kuma zai faɗi arrahim ce ni rahimi a ba zai haka ba sai dai in ya koyar daga bismillahir rahmanir rahimi Na'am.
to haka in ka koyar daga bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah to wannan sai ka ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin ka hada kenan saboda hadisin da yake cewa idan mutum ya hada Allah zai masa gafara domin tsakanin ku ismul lahil azam kamar yadda ism- kamar yadda tsakanin bakin da yake cikin ido da farin da yake cikin ido in mutum ya hada zai samu zai samu lada Allah ji kanmu Allah ji iyayen mu Allah ji kan iyayen mu Allah ji kan musulmi maza da mata rayu da wani Allah karbar doyin mu da addu'o'i wanda suke neman addu'a wurin mu albarka ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya kiyaye mana addinin da mutuncin mu albarka ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye mu sharrin yahud da nasara albarka ne sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر لك ولك الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين